يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma da yana iya aiko da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar rubutaccen saƙo na SMS a kan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon WhatsApp a kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar. Haka zalika za ku yi aiko mana ta kan adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne bakwai ga watan Jumadal Ula na shekara ta tara, bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da uku ga watan Fabrairu na shekara ta takwas, kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin naku. ni kuma suna na Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biya mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya ba mu labarin yadda wasu mutane suka mai da addini ko shari'ar Allah subhanahu wata'ala wani abu wanda yake idan ya dace da son zuciyarsu sai su nemi a zo da shi idan kuma ya saba son zuciyarsu to za su kowa bijire masa ba su ɗauki cewa shari'ar Allah wata shari'a ce da ya waje ba su ba da gaskiya su yi imani da ita sawa'un sun so ko ba sa so wato sawa'un abin da yake cikinta ya yi daidai da abin da yake daidai da san ransu ko bai daidai da san ransu ba ba su fahimci cewa musulunci shine ka miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ba ka fifita abin da yake so sama da abin da kake so ka fifita umarninsa da haninsa wato da kaucewa haninsa sama da za ka fifita umarnin wani ko hannun wani ba su fahimci cewa musulunci shine miƙa wuya da saduda gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala ba sun ɗauka yayin da wata buƙatar su ta taso za su iya fakewa da addini sai su fake da shi yayin da kuma ya zama na buƙatar su ta ci karo da addini to za su yi watsi da shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin irin waɗannan mutane a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al haqq ya'tu ilayhi muz'inin afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yuhifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun Allah yake cewa waya quluna amanna billahi wa bir rasul suna cewa mun yi imani da Allah mun imani da manzo wa ata'na kuma mun bi thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika amma bayan haka kuma sai kaga wasu kungiya daga cikin su sun juya baya Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum kuma idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa don ya yi hukunci tsakaninsu, idza fariqun minhum muridun sai kaga wasu wata ƙungiya ko wani ɓangare nasu suna bujirewa. wa in yakul lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'inin amma idan yanzu suke da gaskiya sai su zo ga shari'ar Allah suna masu miƙa wuya Allah ce fi qulubihim marad shin akwai wata cuta ce a cikin zuciyarsu amir tabu ko ko sun yi shakka ne am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoron Allah da manzansa su zalunce su ne bal ulaika humuz zalimun ba haka bane waɗannan su ne azzalimai Allah subhanahu wataala yana faɗar halin waɗannan azzalumai waɗanda suke zuciyarsu ke cike da cuta da raunin imani ko take cike da munafici da shakka da raunin ilimi zaka ji suna faɗa da harsunansu cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su bi Allah da manzansa amma da ƙarshe ba za su yi hakan ba wasu daga cikinsu zaka ga suna bijirewa da'ar Allah bijirewa mai girma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wahum mu'ridun wato suna masu bijirewa domin akwai wanda zai juya baya da niyyar wani lokaci zai dawo amma su waɗannan in sun tafi sun tafi kenan ba za su taɓa juyowa su waiwayo su dawo ba shi yasa Allah ce wahum mu'ridun ba ce sun bai tawalla fariqun minhum sannan wasu daga cikin su su juya baya Allah ce wa ma'ula'ika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane waɗannan ba su yi imani imani na gaskiya ba ko da kuwa suna da awar imani da bakinsu to amma imaninsu imani ne da bai wuce fatar bakinsu ba da bai wuce muryarsu ba da bai wuce maganganunsu ba bai zama ayyuka ba da za ka gansu a tare da su a gaɓoɓinsu ko gansu cikin wato mu'amalarsu za ka ga cewa da yawa daga cikin ibadu da Allah ya sa su ba sa iya yi musamman ma idan ya kasance wannan ibada ibada ce da ta ci karo da son zuciyarsu kamar abin da ya shafi fitar da zakka daga cikin dukiyarsu ko ya shafi ciyarwa ta wajibi ko ma ta mustahabbi ballantana uwa uba fitowa su yi gwagwarmaya don yada addinin Allah ba za su yi wannan ba Allah ya ci gaba da ba da labarin ko sifofinsu cewa wa iza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idan ya kasance wani abu ya faru tsakaninsu da wani wanda zai buƙaci a yi hukunci a tsakaninsu sai aka kira su zuwa ga Allah da manzansa don ya yi hukunci tsakaninsu wato aka kira su zuwa ga shari'ar Allah cewa ku zo a karanta muku abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta cikin wannan hukunci ko abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah ce to idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wasu daga cikin su suna bijirewa suna bintsirewa ba sa son hukuncin Allah suna son hukunci ne na jahiliya suna fifita wasu hukunce-hukuncen da ba na Allah ba akan na Allah domin sun san cewa idan aka nemi hukuncin Allah to su ne marasa gaskiya hukuncin Allah ba zai yarda da cin hanci ba ba zai yarda da rashawa ba ba zai yarda da danna haƙƙin wani ba saboda yana mai rauni to sai kaga ba irin wannan suke so ba suna neman inda za a yi musu hukunci na son zuciya hukuncin da za su yi amfani da dukiyarsu su mulkushe haƙƙin wani ko su yi amfani da dukiyarsu don su kwaci haƙƙi daga hannun wanda ba daga hannun wani su kwaci haƙƙin wani ga kansu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yakul lahum alhaqqu ya'tu ilayhi muzini amma idan suke da gaskiya sai ga sun zo ga hukuncin shari'ar Allah muzinina suna masu bi kauya wato suna jin daɗi da yarda da saduda, ba don yana hukuncin shari'ar Allah ba, a'a, don ya yi daidai da son zuciyarsu, saudaka su ba abin yabo ba ne a kan wannan. Ko da kuwa sun zo suna masu miƙa wuya, domin bawa na haƙiƙa na gaskiya, shi ne wanda yake bin gaskiya a kan abin da yake so ko yake ki. Yake bin gaskiya yake riko da ita akan abin da yake faranta masa rai ko yake bakanta masa rai. amma wanda yake bin shari'ar Allah yake yarda da hukuncin Allah dan kawai ya dace da son zuciyarsa idan kuma ya saba wa son zuciyarsa ya watsi da shi ya zabi son zuciyar shi akan shari'ar Allah to wannan ba bawa ne na hakika ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zargin su cewa a fi qulubihim marad shin akwai wata cuta ce a cikin zuciyarsu wacce ta canza musu halayyarsu zuciyarsu ta zama mai cike da cuta maimakon ta zama lafiyayya ta kawar musu da imaninsu suka zama kamar marasa lafiya don haka duk abin da aka bujuro musu wanda zai amfane su ba sa so amma kuma za su karɓi abin da zai cutar da su Allah ce amir tabu ko ku shakka suka yi don haka zukatansu ba su gamsu da hukuncin Allah da manzansa ba ko suna ganin hukuncin Allah ba zai zama musu gaskiya ba zai zama gaskiya ba ko ba zai zama musu adalci ba am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko kuma suna jin tsoron Allah da manzansa su zalunce su ne Allah ya ce a'a zalunci ba sifar Allah bace ba sifar manzansa sallallahu alaihi wasallam bace sifar su ce su sune azzaliman ce bal ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzaliman amma hukuncin Allah da hukuncin manzansa sallallahu alaihi wasallam cike suke da adalci cike suke da hikima da dacewa wa man ahsana min Allah hukman liqaumin yuqinun a wani gurin Allah ce wane ne yafi kan hukunci fiye da Allah babu amma ga mutanen da suke da yaqini suka kankance suka yi imani wannan aya tana nuna maka cewa imani ba kawai maganar baki bace magana ce da fatar baki ba dole ne sai ta haɗu da aiki shi yasa a nan waɗannan da suka miƙa wuya ga hukuncin Allah da manzansa suka bijire wa hukuncin Allah da manzansa da ya saba wa son zuciyarsu Allah subhanahu wata'ala ya kore musu imani ya ce ma ula'ika bil mu'mini waɗannan ba mu'minai bane wanda zai nuna maka cewa dole ne idan mutum ya ce ya yi imani sai ya miƙa wuya ga hukuncin Allah da manzansa a kowane hali, ya daina sukan hukuncin Allah da manzansa, suka cikin hukuncin Allah da manzansa dalili ne da yake nuna, alama ce da take nuna cuta a cikin zuciyar mai yin haka, alama ce da take nuna shakka a cikin imanin mai yin haka. Wajibi ne mutum ya gushe ya nisanci munana zato ga hukunce-hukuncen shari'a. ya rika daukan cewa akwai wani hukunci na shari'a wanda ba adalci bane ko babu hikima a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi mu'minai waɗanda su sifofin su suke akasi da suka saba wa waɗannan sifofi na waɗannan munafukai Allah subhanahu wataala ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ce maganar mu'minai kawai ita ce idan aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci tsakaninsu sai su ce, Sami'na wa a fa'ana mun ji kuma mun bi, Allah ce wa ula'ika humul muflihun, waɗanda su ne masu samun babban rabo. Wato waɗannan su ne haƙiƙanin muminai, waɗanda ayyukansu suka gaskata imaninsu, yayin da aka kira wasu zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci tsakaninsu. sawa'un hukuncin nan ya dace da abin da suke so ko ya saba wa abin da zuciyarsu take so sai ka ji sun ce sami'na wa ata'na mun ji hukuncin Allah da manzansa kuma mun karba mun bi mun yarda mun amince kuma za mu yi cikakkiyar biyayya biyayyar da babu wata damuwa ko takuruwa a cikin zuciyarmu akanta Allah subhanahu wata'ala ya nuna waɗannan su kaɗai ne masu samun babban rabo wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo babban rabo shine mutum ya samu abin da yake so ya kuma kubuta daga abin da yake ki to kuma babu wanda zai samu wannan sai mutumin da ya da hukuncin Allah da manzansa yayi a'a ga Allah da manzansa sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ita dokar Allah yadda take wajibi ne ga kowane mumini yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama da a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali shin halin farin ciki ko bakin ciki halin yana so ko yana ki halin ɗaukaka ko kaskanta wajibi ne ya karɓa ya amince ya yarda ya miƙa wuya Allah ce wa man yuti Allah wa rasulahu wanda duk ya bi Allah da manzansa, ya gaskata abin da suka gaya masa, ya kwatanta umarninsa, umarnin Allah da manzansa, wa yaksha Allah kuma ya ji tsoron Allah tsoron da yake haɗe da sanin Allah ya bar abin da Allah ya hana shi ya kuma bar abin da son zuciyarsa take kawata masa ya ji tsoron aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana shi aikatawa shine wa yattaqi wato ya tsoraci Allah subhanahu wata'ala ta hanyar barin abin da ya hana shi ubangiji subhanahu wata'ala ce to waɗannan fa ulaika humul faizun to waɗannan sune masu rabauta masu samun tsira da kubuta daga azabar Allah saboda sun bar abubuwan da za su kai su ga azabar Allah ko fushin Allah sun kama hanyar da za ta kai su zuwa ga samun sakamako da yarda daga Ubangijinsu, domin sun yi abubuwan da za su samu musu da haka. Sauraka su kaɗai ne waɗannan suke samun rabauta, amma wanda bai sifantu da irin sifarsu ba, to ba zai samu rabauta ba gwargwadon gazawar da ya yi wajen sifantuwa da waɗannan sifofi. wannan aya za mu ga ta kunshi haƙƙin Allah da haƙƙin manzansa wanda suka yi tarayya a cikinsa shine yi musu da'a wannan da'ar kuma ita ce za ta zama alama ce da take nuna mumine ne su da kuma haƙƙin da yake banci Allah shine alkhashiya wa taqwa Allah subhanahu wataala ya ce wa yakhsha Allah wa yattaqi aka keɓance Allah da khashiya da kuma taqwa sai haƙƙi na uku wanda shine ayar bata ambata ba shine haƙƙin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga ayoyin da suka hada waɗannan haƙoƙi guda uku ce ayar da take cikin suratul fathi da Allah yake cewa li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila don ku imani da Allah da manzansa wannan haƙƙi ne da Allah da manzansa suke tarayya cikin sa sannan wato azziruhu wato wakiruhu sai ku girmama annabi ku darashta shi ku bashi matsayinsa na manzon Allah sannan wato sabbihuhu ku yi tasbihi ga shi Allah subhanahu wataala saboda ka damirin wato azziruhu wato wakiruhu yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma damirin wato sabbihuhu wani yana koma ga Allah saboda ka wancan tauqiri da ta'zir haƙƙi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma tasbihi bukuratan wa asila haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala saboda wannan ita ce ɗabi'a ta mumini wacce ta saba wa ɗabi'a ta munafiki da wanda yake da raunin imani mumini har kullum yana neman ya san shari'ar Allah a cikin komai yana kuma ƙoƙarin ya ɗabbaka ta ya aiki da ita ba tare da ya ji kunci ko damuwa ko takuruwa a cikinta ba Allah subhanahu wataala yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما nace yana rantsi da ubangijinka to Allah ya rantsuwa da kansa da zatinsa ya rantsuwa da rububiyarsa cewa la yu'minu ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sai sun kai kuma ka hukuncin abin da ya faru tsakanin su duk abu da zai faru a tsakanin su zai haddasa wata husuma ya buƙaci hukunci a tsakaninsu sai sun kai gabanka ya rasulullah sun mala ya jidu fi anfusihim harajan mimma qadait sannan kada su ji wani kunci a ransu daga hukuncin da ka zartar wa yusallimu taslima su sallama su miƙa wuya gaba ɗaya wannan ita ce alama ta cewa su muminai ne kuma da gaske maganar da suka yi ta cewa sun yi imani da gaske suke ba magana ce ta fatar baki kaɗai ba ba magana ce ta da'awa da tutiya kaɗai ba, magana ce wacce ta fito daga zuciyarsu kuma ayyukansu suka tabbatar da haka, domin gashi sun yi ƙauya ga hukuncin Allah da manzansa. Da wannan sifa ce mumine suka sha bamban da munafukai, waɗanda su har kullum maganar in mun yi imani a fatar baki ce kawai. Mu musulmi ne, mu mumine ne, mu ma musulmi ne, a fatar baki kawai take, amma in aka zo akan wani hukunci na Allah da manzansa to anan ne ake bambanci wanda da gaske mumini din ne musulmi din ne da wanda kuma kawai yana tutiya ne yana da'awa da abin amma kuma ayyukansa sun saba wa abin Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to amin sun amin malalla ya saka alkari tambayar mu ta farko ta zo ne daga mai sauraron mu da ke cewa malam wani lokaci mutum yakan ji imaninsa ya ragu ko kuma baya son yin wani abu na ibada alhalin wani daɗi yake ji idan yana yi to idan mutum ya samu kansa irin wannan halin me ya kamata ya yi to abubuwa da yawa suna sanya mutum imaninsa ya rauni kuma abubuwa da yawa suna sanya mutum imaninsa ya ƙara ƙarfi ya ƙara ainihin hauhawa kamar yadda aka sani cewa ƙida ce ta musulmi ahalus sunna cewa imani yana ƙaruwa ta hanyar ayyuka na ƙwarai yana kuma raguwa ta hanyar saɓon Allah yayin da mutum yake aikata ayyuka masu kyau imaninsa ne ke ƙaruwa idan kuma yana aikata ayyukan laifuffuka da saɓon Allah to yana rage imaninsa ne imaninsa ne ke yin ƙasa da zai yi rauni shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni ya nuna wa muminai cewa da za su tsaya akan bin umarninsa to da wannan zai sa imanin su samu su tabati a ciki sannan kuma imanin su ya karu Allah subhanahu wata'ala ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima Allah ce da sun yi abin da muke umartar su da shi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da sun yi aiki da abin da muke musu umarni da shi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum da ya kasance alkhairi gare su wa ashadda tasbita wanda ya fi tsayar da su da masu jajircewa da kafewa a cikin imaninsu a cikin aƙidarsu wato da za su yi aiki da abin da muka musu umarni da shi to da wannan lalle zai sa aƙida su ta zama koyaushe tana da ƙarfinta kuma koyaushe zama suna bisa digadigansu suna kan jajircewarsu ba su samu rauni ba to idan la'atainahum min ladunna ajran azima da ku sun yi haka Allah ce da mun ba su lada mai girma yace kuma wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici ma'anar faɗarsa da mun shirya da su tafarki madaidaici shi ne Allah zai ƙara ba su gamdakatar wajen su ƙara fahimtar addinin Allah su ƙara fahimtar abin da zai ƙara musu yardar Allah ƙara musu ƙarfin imani su aikata to ita ce hidayar da mutum zai samu da ƙarin ƙarfi da zai samu yayin da ya riƙe shiryar Allah yake aiki da ita Allah ce walazina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya Allah ya ƙara musu shirya kuma ya ba su taqawarsu wato yayin da suka shirya to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara nuna musu hanyar shirya din su ƙara fahimtar ta kuma ya kinsa musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da samarin da suka yi imani suka karɓi addinin gaskiya suka kauce wa addinin ƙarya fa innahum fityatun amanu bi rabbihim fa zidnahum huda sai shi su shumari ne sun yi imani da ubangijin su Allah ce sai muka ƙara musu shirya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin sifar muminai cewa duk sanda suka ji shari'ar Allah ta sauka to suka karanci wani hukuncin Allah suka bari suke ɗabbaka shi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara musu imanin su wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata sura sai su ce cikin ku wane ne ya wannan sura ta ƙara masa imani wato ana nufin hukunce hukuncen da Allah subhanahu wata'ala ya saukar idan suka sauka sukan tambaye junansu wane ne imaninsu ya ƙaru ta hanyar riko da aiki da waɗannan kunce-kunce. Allah ce to waɗanda suka yi imani sai imaninsu ya ƙaru kuma za su farin ciki da wannan hukunce-hukuncen saɓanin munafukai da waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu. Don haka riko da shari'ar Allah da aiki da ita a koyaushe yana ƙara sa imanin mutum ya ƙarfafa. Sannan baya ga wannan mutum yana buƙatar taimakon Allah a koda yaushe ta hanyar ya roƙe shi Ubangiji subhanahu wataala ya bashi sabati ya kuma bashi ikon aiki da abin da yake ji ko ake karanta masa ko yake karantawa muna yin addu'a kullum a cikin sallolinmu da muke yi biyar da ma sallolin mu na nafila a cikin karatun suratul fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici muna roƙon Allah shiryar tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallarsa ta dare yakan buɗe sallarsa ta dare da addu'a game da nana Aisha ta rawaito take gaya mana abin da ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lokacin da zai fara sallarsa ta dare yana addu'a yana cewa Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kun fima kanu fihi ikhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ke cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam bude sallarsa ta dare da wannan yana cewa ubangiji ya ubangijin jibril da mika'il da israfil ya wanda ya kage sammai da ƙasa kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke sabani a kansa sai na ce ihdini lima ikhtalifa fihi min alhaq ka shiryar da ni cikin abin da suka yi sabani a kansa na gaskiya naka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kai kai kake shirye da wanda kaga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuka wato da zuci da zuciyata akan addininka haka nan sauraron kisoshin annabawa labarurrukansu da yadda suka yi gwagwarmaya wajen yada addinin Allah da tabbatar da shi cikin al'ummominsu, da yadda suka yi haƙuri da irin abin da suka gani daga al'ummominsu na cutarwa da bakar magana, da yadda suka haƙura suka jajirce wajen riƙe addinin Allah, duk kuwa da yadda aka nuna musu ƙiyayya da gaba da tsangwama, har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu nasara. jin irin waɗannan ƙissoshi da Allah ke bayarwa yana ƙara tabbatar da zuciya akan riƙe gaskiya da jajircewa da haƙuri a kanta da sa tsammani da tunani akan nasarar Allah tana zuwa. Allah ce kullum na ƙusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya ce haka muke karanta maka labarurrukan manzanni abinda za mu tabbatar da zuciyarka za mu tabbatar maka da zuciyarka da shi don haka karanta labarin annabawa da manya-manyan salihan bayan Allah da suka gabata da irin jajircewa da suka yi wajen riko da addinin Allah da taimakon da Allah ya yi musu da yadda Allah ya wulakanta maƙiyansu ya zama ya ba su nasara a ƙarshen lamarinsu. wannan ma kaɗai abu ne da zai ƙara ƙarfafa zuciyar bawa zama imaninsa yana ƙara ƙarfafa sannan kaucewa dukkan wasu abubuwa da aka san cewa za su rauna da imani da kuma saɓan Allah saɓan Allah wani abu ne da kullum mutum yana saɓa wa Allah baya tuba to wannan saɓan zai ta hayayyafa ne ya ta hayayyafa har a kai lokacin da zuciyar za ta toshe babu kuma wani alkhairi da zai sake shiga ciki sannan dattin da yake cikinta ba zai samu ƙofa fitowa ba za ci cewa Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce abinda suke aikatawa ne ya dode musu zukatansu yayi tsatsa akan zukatansu Allah subhanahu wata'ala yana cewa falamma zago azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah karkata musu da zukatansu. Ana na cewa fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada. Akwai cuta a zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu wata cutar. Ubangiji na cewa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Muna jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su imani da shi alkur'ani ba a karan farko ko bar su a cikin ɗimuwarsu cikin wato zarmewarsu suna ɗimuwa. Saboda haka mutum idan yana saɓawa Allah baya tuba to fa zuciyarsa tana ƙara ƙeƙashewa ne tana bushewa tana ƙeƙashewa tana bushewa har a wayi gari ta bushe ta ƙeƙashe kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta zukatan Yahudawa da cewa ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قس أو أشد قسوة zuciyarsu ta ƙeƙashe ta zama kamar dutse Allah ce a'a ta ma fi dutse ƙeƙashewa saboda dutse yakan ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala duk da cewa ga yadda ya yi shi to amma akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa da shi Allah ya saukarwa da alkur'ani to da tsatsagewa zai saboda tsoron Allah law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah sannan kusantar mutanen kirki da matsawa jikinsu da mu'amala da su shi ma wanda yana ƙara sa zuciya ta kamu da san Allah da manzansa yana sa zuciya ta samu tsarkaka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya kurkurtar da kansa ya zauna da mutanen kwarai duk kuwa da matsayin da Allah ya bashi na manzansa, na na manzanci da ɗaukaka da ya masa wacce bai yi ma wani cikin halittunsa ba. Allah ce wasu bir nafsaka ma allazi na yadda wuna rabbahun bil ghanati wal ashi. Ka haƙurƙurtar da kanka tare da waɗanda suke kiran bauta Ubangijinsu safe da yamma. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid duniya. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا تشك قلتد كان كتار da waɗanda suke bautar Allah safe da yamma suna yi ne haka domin neman yardar ubangijinsu wala ta'du aynaka anhum kada idanuwanka su ketare su kana nufin wani abu na ƙirƙirin duniya kada ku bi wanda muka gafalar da zuciyarsa game da gabarin ambatanmu ya bi son zuciyarsu da al'amarinsa ya zama a su kurkuci a lalace. To idan haka annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya yi masa wannan umarni, babu shakka sauran al'ummarsu su suka fi cancanta da riƙe wannan umarni da haƙuri da zama da mutanen kirki. Domin wannan shi zai sa zuciyarsu su ma ta kamu da san Allah da manzansa. Abubuwa da yawa suna jawo taɓarɓarewar zuciya da raunin imani hakan abubuwa da yawa kuma suna sa zuciya ta koma ga Allah ta samu ɗaukaka ta samu ƙarfi abu na ƙarshe da zan ambata a nan shine ambatan Allah ambatan Allah wani abu ne shi ma wanda yake wanke tsatsar zuciya zuciya tana yin tsatsa da saɓon Allah ambatan Allah kuma yana wanke wannan saɓon Allah subhanahu wata'ala نجا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ce waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah ce da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa saboda idan zuciya ta samu nutsuwa babu shakka alama ce da take nuna imani ya zauni wannan zuciya haske ya mamaye wannan zuciya الله سبحانه وتعالى ينجو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في لوكتي بي مغا مؤمني زكاة تنسو سوكاس كانتا سروروا da ambatan Allah da abin da kuma muka saukar na gaskiya sauraka zuciya ambatan Allah shike launana zuciya shi ke sa zuciya ta yi laushi rashin ambatan Allah shi ke jawo zuciya ta ke kashe. Don haka yawan ambatan Allah ta hanyar lizimtar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da muminai su rika karantawa safe da yamma a cikin yanayinsu daban-daban wanda yana taimakawa wajen ƙarfin imani da kuma hawarsa da haɓakarsa. Allah samu dace.
Ta amin. Sai tambayar mu ta gaba wadda ta zo take cewa malam baban ta ne yake so ya mata auren zumunci amma kuma ita ba ta son shi wanda za a ɗa kuma yanzu an yi wurin shekara hudu da bashi ita shi ne take neman shawara.
To da za ta yi haƙuri ta yi wa uban mahaifinta ɗa'a a cikin zaɓin da ya mata za ka ga albarkar haka sosai matukar wanda aka ce za a haɗa ta da shi ba wani wani da zai cutar da ita a addininta kawai dai wani abu ne na zuciya tana son wani abu wanda take ga ya fi dacewa da ita to in dan wannan ne ta yi haƙuri ta karɓi da zaɓin da mahaifinta ya yi mata sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka da yawa a cikin rayuwarta ta ga abin da ba ta taɓa tsammani ba na faranta rai saɓanin idan ta bijire wa umarnin mahaifinta ta yi gaban kanta babu mamaki Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ta kuma da wani abin da za ta zo tana da na sani za ta zo tana cizon yatsa a lokacin da ba zai mata amfani ba ko da tana da haƙƙin ta zaɓi wanda take so idan har aka samu uban da ya kafe kan zaɓin da shi yake so duk da ba haka ya kamata ba amma in aka samu irin wannan sannan kuma wanda ya zaɓa mata ba wanda zai cutar da ita addininta ba in yau wanda zaɓa mata ɗin nan wanda zai cuce ta ne ta fuskar addininta, saboda ganin yadda rayuwarsa take, da yadda kuma take tsammanin idan ta aure shi zai mayar da ita ma rayuwarta irin tashi. To, anan ba za ta yi wa mahaifinta biyayya cikin abin da zai cuci addininta ba, amma sai in hakan abin yake. Amma idan wani abu ne da ya shafi son so na zuciya, to wani abun da yawa za ka so shi ko ba shi ne alkhairin ba wani abun kuma za ka ƙi shi. kuma ya zama shine alkhairin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun cewa tana yiwa ku so abu ku ki abu alhalin shine alkhairi gare ku tana yiwa ku so abu kuma alhalin ya zama shine sharri gare ku Allah shi ya sani ko ku sani ba haka ni shawarar da nake ba ta haƙura ta karɓi zaɓin da mahaifinta ya mata, matuƙar dai ba ta ga abin da zai cuce da ita a addininta ba. Lokacin da Fatima bintu Qais ta zo ga annabi sallallahu Alaihi wasallama tana neman shawararsa game da auren wasu mutane biyu da suka zo neman aurenta bayan aurenta na farko ya mutu. A lokacin wani da ake cewa Abuja. cikin sahabbai ya ce yana son ta da aure, haka nan Mu'awiya ɗan Abu Sufyan shi ma ya ce yana son ta da aure. To tana tantama cikin su biyun nan wa za ta zaɓa. Ta kawo shawara ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata kowanne ga aibinsa wanda zai sanya rayuwar aure da shi ta sama akwai wahala. Abu Jaham, Annabi ce shi Abu Jaham yana yawan dukan matansa saboda haka wannan abu ne mai wahala wato mijin da yake dukan matansa abu ne mai wahala zama da shi sannan shi kuma mu'awiya fa su'ulukul la mala lahu zaune yake ba shi da komai su'uluk wanda ko sana'a ba shi da ita kaga shi ma wannan aka aure shi akwai larura ba karama ba sai ce to amma ki aure usama usama din nan mahaifinsa Zaid ibn Harisa da bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi in tashi don haka mahaifinsa shine abin shine Zaid Zaid bawa ne Usama kaga kenan asalin nasabarsa ya fito ne daga wajen wani wanda ya zama bawa a lokacin abu ne mai nauyin gaske a ce mace ba ƙuraishiya mai asali kamar Fatima bintu Qais a ce ta auri wani wanda tsatsansa ya biyo ta cikin bauta ba ba ƙureshe ba ne kuma sannan ba ya zama ya taɓa zama a bawa duk da daga ba annabi ya yanta shi amma dai wannan tarihin bautar yana nan amma da haka annabi ce ki aure shi sannan kuma ko a halittarsa ita fara ce kal irin farin larabawa shi kuma yana da duhu yana da duhu ya ɗauko kamanni na mahaifinsa. To take cewa annabi ya gaya mata haka, annabi ba tirsasa mata ba a matsayin shawara ya bata, saboda yadda ya san kyawawan ɗabi'u da halayya da cancantar a zauna da mutum kamar Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ta ce ta karɓi wannan shawara ta aure shi sai kuma Allah ya sanya albarka ya sanya alheri mai yawa cikin aurensu saboda ka ba mamaki ya kasance wannan abin da kike ganin kamar wato akwai takuruwa ƙarshe ki ta murna a rayuwarki wannan shine ni shawarar da zan baki Allah ya sa a dace
sai tambayar wadda take cewa malam kan tura mace karatu da sunan cewa babu isassun mata likitoci shin ko hakan yayi daidai da sunna idan za a tura ta wurin da za a tura ta kuma ya zama na akwai wani da ke muharraminta da za ta zauna a gurinsa ko tare suke zama na karatun za a yi shi da tsafta wannan yana da kyau kuma zai taimaka kuma ana son haka amma idan za a tura ta ne inda za ta je wanda babu mamaki wannan tafiyar ta zama hatsari ga addininta da halayyarta da kimtsuwarta ita ta zama fitila ce kawai za ta haskaka wasu ita ƙona kanta domin zai zama ita bata mori abin ba ko da ko za ta more shi ta fuskar rayuwar duniya amma rayuwar duniya takaitacciya ce ba kuma ita ce gaya ba wani abu ne wanda an zo ne ɗan lokaci ƙanƙani za a bar gurin to ya zama har za ta faɗa cikin abin da zai cuce ta a addininta to babu riba a ciki babu wata riba a cikin abin da za mutum zai asarar lahirarsa saboda ya asasa duniyar wani ko ya daɗaɗa ma wani sauraka idan har za ta kiyaye a matsayinta na mace a kiyaye dokokin musulunci da Allah ya shimfiɗa game da tafiyar ya mace da zamanta da zamantakewarta wannan babu komai abu ne mai kyau amma idan har zai cuci za a saba wa dokokin Allah a ciki to babu hikima ko babu hankali ga mutumin da zai rungumi wani abu da sunan ya taimaki wasu amma shi ya cutar da kansa na'am ta suna ke ce assalamu alaikum malam tambayar ita ce ya halatta mace ta rika yin sana'ar makeup wato yin kwalliya idan har ba ta aske girar ido ko yin wushirya ko karin gashi wato yi wa amare da sauran mata kwalliya irin ta zamani sannan ya halatta mace ta bude salon na gyaran gashi da sauran kwalliyar
to ban san ya abubuwan da ake yi a salon ba ban san iyakarsu ba idan waɗannan da ta zana su kaɗai ne abubuwan da ta san suna faruwa da suka sabawa dokar da Allah ya kafa wa mace in su kaɗai ne suke faruwa kuma ta kiyaye cewa ba za ta yi su ba za ta taƙaita akan kwalliya da shari'a ba ta hana ba babu laifi dan ta yi ma wasu kwalliya sun biya ta sana'a ce amma idan akwai wasu abubuwa da bata faɗa ba kuma su ma dole ne sai an yi su kuma a cikinsu akwai saɓan Allah to kaga wannan ba sana'a ce da musulma za ta rike ta abin neman abincinta ba saboda haka ya danganta da yadda hakikanin abin yake idan waɗannan abubuwan da ta faɗa su gara gira da menene ta ce da bushirya da bushirya da abin da zai ta faɗa idan iya su kaɗai ne kawai haramun da aka san cewa musulunci ya hana za ta kauce musu babu wani abu a ciki za ta iya yi
sai Khadija gadon kai take cewa assalamu alaikum malam mace ce mai ciki ana binta azumin Ramadana sai ta haihu to tunda ta haihu din tana asibiti har kuma Allah ya mata rasuwa shin za a rama mata wannan azumin a mata da ta take da ciki ta haihu azumin mai biki wato ta, ta haihu jinin biki ya hana ta ta azumi yadda na fahimci tambayar jinin biki ya hana ta ta azumi daman shari'a ta ba ta damar in ya ɗauki ta rama to kuma sai ta mutu a cikin wannan yanayi to haka babu komai a kanta dan daman cewa akai fa'idatu min ayyamin ukhar ita Allah bai bata ayyamin ukhar din ba bai ara mata wasu kwanakin ba haka ba za a tambaye ta akan abin da ba a bata wannan damar ta ki ba haka babu kuma maganar a biya mata sun da ba su zama ba su sukan da za a biya ba da a ce ta gama abin ɗinta kuma ta ƙi ta yi to shi za ce sun zama bashi a nan ne za a kawo batun ko a yi mata ko ba a yi mata ba amma yanzu ba a samu Allah bai wa ara mata kamar mara lafiya ne da aka ba shi damar ya sha ko matafi aka ce ya rama a wasu kwanakin kuma bai samu waɗannan kwanakin ba to dama abin a hannun Allah yake shine bai ga dama ya bashi ba kuma ba zai tambaye shi akan abin da bai bashi ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ba kallafa dai sai abin da ya bata shi bai basu ba na'am to sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam da Allah yana neman karin bayani ne game da yin bara ko roƙo a shari'ance
to bara asali shari'a ba ta kwadaitarwa akan bara ko akan roƙo shari'a tana kwadaitarwa ne akan kowa ya tashi ya nemi na kansa ya nemi nashi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-yadul ulya khairun min al-yad sufla hannun da zai bayar yafi alkhairi kan hannun da zai karba wato ka zama kai mai bayarwa ne yafi ka zama kullun kai sai dai a baka haka shari'a tana son mutum ya tashi ya nemi na kansa ba ya roƙo ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ya tashi ya je ya yi itace ya ɗauko a kansa ya zo ya sayar ya fi masa alkhairi da ya rika roƙon mutane sawa'an za su ba shi ko za su hana shi saboda haka komai kaskancin sana'a mutum ya riƙe ta ta fi alkhairi a gurin Allah sama da wanda zai zauna sai dai a yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'mini kakkarfa ce kakkarfa ana nufin mutum mai karfin irada mai ƙarfin hali, mai tsayawa ya yi kujuba-kujuba da guminsa, ya fi wanda yake da rauni a nan. Ta kuma bara asalinta shari'a ba ta santa, shi yasa hadisai da yawa suka zo annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi illarta da muninta, har ta kai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ɗayanku ba zai gushe yana bara ba, la ta zalul mas'alatu بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم mutum ɗayanku ba zai daina bara ba har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama ɗaya a fuskarsa wato duk ya zubar da naman fuskarsa da wannan bara da yake yi a nan duniya to wannan tozarta ce ba ƙanƙanuwa ba a ranar gobe kiyama mutum ya bayyana a cikin irin wannan yanayi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake roƙon mutane dukiyarsu to yana roƙon garwashin mutane haka ya ci gaba da roƙo da yawa ko ya rage kal yastaksir aw yastaqil roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan kaga duk wanda yana nuna maka illar abin idan akwai larura da za ta sa mutum ya yi bara ko ya roƙo to a tsaya iya larurar yayin da larurar ta kau to mutum ya kame daga wannan roƙon akwai sanda matsala wato matsuwa za ta sa mutum ya roƙa amma kar ta zama ita ce sana'arsa ya zama na kawai shi aikinsa kenan aikinsa kenan bara roƙo da yake cewa da ya mai tambayar ya haɗa bara da roƙo roƙo yana nufin maroƙi wanda zai je yana yi wa mutane yabo yana yabon su don su bashi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab idan kuka ga maroƙa zo kanku to ku watsa musu fuskasa a fuskar su abinda ake nufi ku watsar da su ku yi buris da su kar ku taimaka musu don wannan sana'a ta su ci gaba saboda ba sana'a ce mai kyau ba saboda sana'a ce da za ta sa su su rika ƙarire na farko ga kashe zuciya na biyu kuma ga ƙarya sai yabe ka da abin da ba haka kake ba su sifanta ka da sifar da kai kanka ka san ƙarya suke kafin su kafin su ma kafin wani ma ya san ƙarya suke kai kanka da ake gayawa ka san ƙarya suke faɗa maka kuma suna faɗa maka ne don kai musu wani abu saboda haka idan wannan ne shi ma shari'a ba ta goyon bayan irin wannan rayuwar domin za su rika faɗar abin da ba haka yake ba wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun shi alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun yace mawaka batattu ke bin su baka ga cewa fi kulli wadin yahimuna suna ta wato shiga cikin kowane suna ta likaniya a cikin kowane kwazazzabo ba ma'ana suna faɗar maganganu kowace magana ta zo bakin su kawai faɗa suke su dai biya bukatar su ta biya su yabi mutum da ƙarya mutumin da yake mafi, mafi rowa su ce ya fi kowa kyauta mutumin da yake azzalimi su ce masa adali maƙetaci ce masa mai tausayi marowaci su ce masa mai kyauta su sifanta mutum da abin da ba haka yake ba da kowa ya san ba haka yake ba saboda mai saboda samu abin da zai ba su Allah ce alam tara annahum fi kulli wajin wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar abin da ba su aikatawa da haka in wannan yake nufi da roƙo shi ba musulunci bai goyi bayansa ba bai yabe shi wato bai yabe shi ba bai kuma nuna cewa ayi ayi wannan ba
Tumala Allah ya saka da alkhairi masu aro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko ta kan adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar jalimo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku saifullah usman usman shine wanda ya tattara mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما